الذي يدعو إلى دار السلام أحمده سبحانه وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا هو ربي ورب كل شيء إن ربي على صراط مستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحسن الهدي هديه والخير كله في اتباعه والشر في مخالفة أمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله معاشر المسلمين في السر والعلن والفرح والحزن وأن الله يحب المتقين عباد الله الإسلام دين كامل في كل أموره وشؤونه علم نافع وعمل صالح وأخلاق جميلة وسنن مستقيمة وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس في جاهلية وشر من مقالات يظنونها علما وهي جهل وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد ما هي إلا ما استحسنتها الأقول وأوحاه الشيطان وجنوده فأمور الجاهلية كلها مذمومة لا خير فيها نعم فالجاهلية العامة إن درست وتلاشت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى والنور لكن الجزئية موجودة في بعض الناس والقبائل والبلدان عصمني الله وإياكم إخوة الإيمان أعمال الجاهلية حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وأبطلها في حياته وفي آونته الأخيرة يعني في خطبته في حجة الوداع فقال ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودم الج... ودماء الجاهلية موضوع رواه مسلم وغيره فهذا يدل على حتمية المخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادات وعبادات ومعاملات لأن الإسلام والجاهلية نقيضان ولا يمكن أن يجتمعا في نفس واحد أبدا ومن الأمور التي فشت في الجاهلية التفاخر بالأنساب والتعاظم بالألقاب واستعلاء البعض على البعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي من أمر الجاهلية أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنصاب والاستسقاء بالأنواء والنياحة رواه الإمام مسلم فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وهدمها فقال إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي وأنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن رواه الإمام أبو داود والترمذي إخوة الإيمان الجاهلية المنهية عنها تكرر ذكرها في غير ما موضع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففي الحديث المتفق عليه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعير أخاه يقول يا ابن السوداء فقال أعيرته بأمه إن إنك امرؤ فيك جاهلية واعتبر الاعتزاء بالقبيله أيضا من الجاهلية وذلك لما حصل النزاع بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار وجعل كل منهما يدعو قبيلته فقال أبدعوى الجاهد أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة متفق عليه وخروج الن- وخروج النساء متجملات ومتطيبات وإظهارهن للزينة من الجاهلية كما قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ومن ظن أن الله لا ينصر دينه وأن جنده يغلبون ولا يغلبون وأنه يدين الباطل على الحق أو أنكر حكمته البالغة يستحق عليها الحمد سبحانه على ما يجري في الكون فقد ظن بالله ظن الجاهلية قال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وكذلك من خرج عن حكم الله وعدل إلى ما سواه من الأهواء والآراء والقوانين التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله فقد ابتغى حكم الجاهلية قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أيها المسلمون الجاهلية لا خير فيها أبدا وأمورها كثيرة والعلم بها واجب وأوجب من الحذر منها قال عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومتطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه رواه البخاري اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد يا إخوانا مساء البركة godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala a wannan yini namu na Juma'a yau mana 25 ga watan Safar hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 a kidan miladiya yau 30 ga watan 8 shekara ta 2024 wannan khutba za ta yi magana akan aikace-aikace na jahiliya idan aka ce aikace-aikace na jahiliya yana nufin duk wata aƙida da duk wata ibada da duk wata mu'amala wacce yahudu suka ginu a kanta ko kirista suka ginu a kanta ko mushrikai suka ginu a kanta kuma ta ci karo da dokokin Allah subhanahu wata'ala da shari'an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan aba ana kiranta jahiliya ‘ya'yan uwana musulmi ya waje mu tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala, mu tsoraci Allah a sarari da ɓoye, mu tsoraci Allah a cikin farin ciki da cikin baƙin ciki, mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu tsoronsa. Babu koko kwanto, addinin musulunci addini ne cikakke a cikin dukkan al'amuransa, a cikin dukkan sha'un'unansa. addinin musulunci ya cika ba shi da buƙatuwan ƙari ba shi da buƙatuwan ragi idan ka kalli addinin musulunci za ka ga ya tattaru akan ilimi mai amfani duk wani ilimi da zai amfani addinin musulunci ya zo da shi ya aminta da shi ya kwaɗaitar ya zaburar akan a yi shi kuma a koyar da shi hakanan aikace-aikace masu kyau ɗabi'a mai kyau da aikace-aikace masu kyau waɗanda suke kusanta bawa zuwa ga Allah, da waɗanda suke kusantar da bawa zuwa ga bayin Allah, duk wani aiki da zai jawo maka ƙaunan mutane matukan dai Allah maɗaukakin sarki bai hana ba to Allah subhanahu wata'ala ya baka dama ka yi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaitar akan cewa wanda ke son Allah ya ƙaunace shi ya guji duniya wanda ke son mutane su ƙaunace shi ya guji abin hannun mutane da wannan malaman suka ce ashe babu laifi kai aikin da zaka samu farin jini da soyayyen mutane kamar yadda Hausawa suke cewa idan kana da kyau ka ƙara da wanka to kyawawan ayyuka na daga cikin ababen da addinin musulunci ya zo da su ya kwadaitar a kansu ya zaburar a kansu sannan kuma ɗabi'u masu kyau tsakankaninka da bayi abin da zaka kyautata ma bayi ka sanya mai bakin ciki ya koma yana farin ciki ka sanya wanda ake bi bashi bashin shi ya kwaranye ka sanya wanda ke cikin damuwa ya dara ka sanya wanda ke cikin wani tashin hankali ya gusar da wannan tashin hankali nasa walwala da kwanciyar hankali da farin ciki ya mamaye zuciyarsa to wannan na daga cikin irin ɗabi'u da tadoda wanda addinin musulunci ya kewaye su ga baki ɗaya sannan kuma addinin musulunci ya zo da ainihin nagartattun sunnoni wato ainihin aikace-aikace kenan miƙaƙƙu wanda babu karkata a ciki babu zamiya a ciki babu wuce wuri a ciki duk abin da addinin musulunci ya zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da shi ya yada shi ya kira a kansa to zaka samu wannan tada miƙaƙƙiya ce miƙaƙƙiya ce ingantacciya ce kyakkyawa ce babu wani karkata babu wani gargada a cikinta to amma kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo da irin waɗannan abubuwa waɗanda suka haɗa da ilimi mai amfani da kyawawan ayyuka da ɗabi'u nagartattu da ainihin tadoda masu kyau to lalle fa mutane sun kasance a cikin tada ne na jahiliya da kuma sharrura iri daban-daban yahudu sun watsa nasu kirista sun watsa nasu sauran mushrikai sun watsa nasu duniya dai ta cika da duhu irin na jahiliya wannan jahiliyar kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗi yace waɗansu irin zauntuttuka ne waɗanda mutane suke ta jujjuya su tsakankaninsu suna tsammanin ilimi ne alhalin jahilci ne waɗansu aikace-aikace ne mutane suke yi a wancan zamani wanda suna tsammanin nagarta ne alhalin fasadi ne ya ce waɗannan aikace-aikace kawai ƙwaƙwalen mutane ne ya shato musu bid'o'i kenan da kuma ababen da shaidan da rundunansa suka yada suka yamaɗiɗi da shi a cikin mutane mutane da shi suke kusantan Allah da shi kuma suke wato mu'amala ya so ya so shi yasa ya zamto tadoda da al'amura na jahiliya ga baki ɗayansu abin zargi ne a wurin Allah subhanahu wata'ala babu shakka muna iya bagan kirji mu ce jahiliya gamammiya wacce ta rufe duniya kaf ɗinta kafin zuwan annabi sallallahu alaihi sallama to wannan ta ƙari ta narke ta ruguje tun lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabin mu bi abi ho ummi salawatullahi wa salamu alaihi tun lokacin da annabi yazo yazo da alqur'ani yazo da haske yazo da shari'a to za mu buga ƙirji mu ce duniya jahiliya ta gushi a jimlace to amma kuma wannan jahiliyar akwai sauran ɗaiɗaikunta ana iya samun shi wani mutum kaga shi kaɗai ɗinsa yana da wata ɗabi'a irin ta jahiliya kana iya samun wata ƙabila kaga tana da ɗabi'a da halaye irin na jahiliya waɗansu ƙabilu kana iya samu ko garuruwa ka samu sun sifantu da wata sifa daga cikin sifofi irin na jahiliya muna fatan Allah madaukakin sarki ya samar da mu da sifofi da aqidu da mu'amaloli irin na jahiliya Allah ka tabbatar da mu akan haske da shari'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da shi babu shakka waɗannan aikace aikace na jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya tsoratar akan su manzon Allah ya tsoratar bai ba mu lasisi musifantu da wata sifa daga cikin sufofin jahiliya ba, ya tsoratar a kansu, kuma manzon Allah duk wata tada ko ɗabi'a ko aƙida ta jahiliya, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ɓata ta, ya ruguza ta, a rayuwan shi gabaki ɗaya, ai abin ma da ya zo yi kenan a duniya gabaki ɗaya. ya ruguza duk wata tada da ta ci karo ko ɗabi'a ko aƙida da shari'an Allah subhanahu wata'ala da hasken da ya zo da shi manzan Allah sassa rayuwansa abin da ya cika kenan musamman kuma a gaban ƙarke na rayuwansa ina nufin hajjin bankwana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wanda yake tsakankanin wannan hajji zuwa mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata uku ne daidai to a wannan hajji na bankwana manzan Allah yayi khutubobi a lokuta mabambanta yayi khutuba a Mina yayi khutuba a Arafa yayi khutuba a Muzdalifa yayi khutuba a wurare daban-daban to cikin khutuban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta a ranar Arfa wannan bakan damiyar khutuban wanda mun yi khutuba a kanta da irin shiryen da Allah subhanahu wataala ya fitar daga harshen Annabi sallallahu alaihi wa sallama to manzon Allah yana faɗin ala inna kulli shay'in min amri jahiliyyati tahta qadamayya mawdu'un manzon Allah ce kai jama'a ku saurara ku sani cewa duk wani al'amari daga cikin al'amura na jahiliya a yau dinnan na sanya shi a ƙarƙashin kafafuna na gurguza shi na ɓata shi har annabi ya ci gaba da cewa wadima'ul jahiliyyati mawdu'un yace duk wani jini da aka bibiyi juna a kansa a zamanin jahiliya daga yau din nan na bata shi na ruguza shi babu wani sauran haƙƙin jini daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya khutuban bankwana mun da ya khutuba akan wannan mun yi bayanin abin da yake nufi har ya dauko jinin gidansu sallallahu alaihi wa sallama yace yau na bata shi babu wani sauran bibiyan jini kuma duk wani jini da ya gabata a jahiliya daga yau an jalayi daga yau an jalayi babu sauran kuma zubar da jinin wani wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito kuma hadisin yana nuni akan cewa wajibi ne a saba ma dukkan wani aiki ko wani tada wata tada wacce ta take akan wato al'amura irin na jahiliya tun daga aqidoji miyagun aqidu da ibadu miyagun ibadu da mu'amaloli miyagun mu'amaloli wanda jahiliya ta zo da shi to dole ne kowane musulmi a shi kadai ya saba ma waɗannan ɗabi'u dole kowace al'umma a tattaruwanta ta saba ma waɗannan ainihin abubuwa da tadodi na ainihin wato jahiliya shi yasa a daidai wannan gaban na taɓa ishara wani lokaci cewa akwai littafi wanda a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rubuta akan ɗabi'u da tadoda na jahiliya wanda sun kai ya ƙididdigo abubuwa guda ɗari da talatin da wani abu duk manzan Allah ya saba ma mutanen jahiliya ya kira littafin ya kira littafin masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahlal jahiliya har a wancan karo na ce ya kamata duk wani masallaci a ɗauko wannan littafi a sanya shi liman ko ɗaya daga cikin malaman masallaci su rika karantar da al'umma wannan saboda mutane su gane ɗabi'u da tadoda na jahiliya domin su nisance su wanda suka haɗa da aƙidu da ibadu da sauran mu'amaloli mu sani cewa addinin musulunci da jahiliya hannun riga suka yi babu yadda za a yi da jahiliya da addinin musulunci su zauna wuri ɗaya daga cikin irin miyagun ɗabi'u wanda ya yaɗu a zamanin jahiliya shine irin yadda suke alfahari da nasaba gidanmu da familinmu da jininmu da mutum ya rika alfahari da waɗansu laƙubba wanda ya samu a rayuwar duniya alfahari da su da kuma alfahari da jini duk wannan yana daga cikin tadona na jahiliya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaka ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa waɗansu ɗabi'u guda hudu suna daga cikin al'amura na jahiliya a cikin wannan al'umma. Annabi ya ce, ba za su taɓa barinta ba, ko mutane gabaki ɗaya sun bari, to sai ka samu waɗansu ɗaiɗaiku a gwaruruwa da, da, da, da, da ƙabilu sun sifantu da wata sifa daga cikin waɗannan ɗabi'u. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce abu na farko shine at-ta'an fil ansab, sukan dangantaka, wane ya rika ganin ni jininmu, gidanmu, familinmu sun fi familin su wane daraja. Familinmu maɗaukaka ne, ai familin mu ba mu daidai da wani ba a'a ba daidai bane wannan yana daga cikin tadoda na jahiliya ko kuma alfahari da matsayi da matsayi ko wata kujera da mutum ya samu mutum ya lika alfahari da ita tana daga cikin ɗabi'u irin na jahiliya ko kuma neman shayarwa ta hanyar taurari a rika jidinta ni'imar Allah na ruwan sama zuwa ga waɗansu taurari ana roƙon waɗannan taurari duk yana daga cikin tadona na jahiliya haka nan kuma kururuwan mutuwa ba kukan mutuwa ba kururuwa akan mutuwa wannan yana daga cikin tadona na jahiliya kamar da al-Imam Muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo duk ya bata waɗannan ɗabi'u ya ruguza su ya daren musu a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliya yace lalle Allah subhanahu wataala cikin rahamansa da falalansa ya gusar muku da ƙazantan alfahari da dangantaka wanda ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un jahiliya Allah ya ɓata wannan ya ruguza wannan Allah madaukakin sarki bai yadda da wannan ba ya bar wato ainihin mizanin da za a rika a'auna mutane mizani ne guda ɗaya kamar yadda ayan alqur'ani mai girma ta ce inna akramakum indallahi atqakum wannan shine mizanin da za a rika auna mutane ba maganan ya gidanku yake ba, ba maganan ya familinku suke ba, ba maganan wani irin matsayi ka samu a idan mutane a duniya ba, ana iya samun wani mutum ya zo tashin alkiyama, a duniya gashi bijimi ana ganin shi amma ranan tashin alkiyama la yazin inda Allah janaha ba'udatin. Fiffiken sauro ya fi shi daraja a wurin Allah subhanahu wataala. Da haka wannan ba shine ma'auni ba, ma'auni kamar yadda manzon Allah ya faɗi a cikin hadisin za mu ji shi. Manzon Allah yake cewa fakharha bil ansab Allah bil aba Allah ya gusar muku da wannan muguwan ɗabi'a ta alfahari da iyaye da kakanni sai manzon Allah ce kai mutane fa ɗayan biyu ne mu'minun taqiyun ko dai mutum mummuni mai tsoron Allah to kaji mai daraja kenan inna akramakum indallahi atqakum mai daraja kenan wanda ba zai walakanta mutane ba ba zai mu mutane kallon ɗaiɗaici da walakanci ba bai kuma kangare ma Allah ba subhanahu wataala ya daidaita da Allah, ya kuma daidaita da bayan Allah, ya kyautata ma bayan Allah, ya tausaya ma bayan Allah, da haka ya yi addini ya ba da haƙƙin Allah, ya yi kyakkyawan mu'amala ya kyautata ma bayan Allah. To mutum na farko kenan, da haka wannan ko da gidansu a duniya ba a san su ba, ba a ƙidaya su, to wannan yana da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Mutum na biyu wa fajirun shaƙiyun, fajiri shaƙiyi, tatacce gurɓataccen mutum mutumin banza shi kuma wannan koda yana da asali koda gidansu suna da daraja to shi kuma wannan a wurin Allah subhanahu wataala walakantacce ne kaskantacce ne don haka jini baya tsarkake mutum kamar yadda ƙasa ba ta tsarkake mutum menene ke tsarkakewa abin da zuciya ta kimshi harshe ya furta gaɓuɓɓa suka aikata na imani to abin da ke ja mutum ɗaukaka kenan a wurin Allah shi yasa za ka ga mu yanzu a cikinmu in kana son ka tsarkaka babban inda za ka je shine ka je ɗakin Allah ka je masallaci mafi girman masallatai a duniya shine ɗakin Ka'aba duk wanda ke neman tsarkaka yana neman daraja to zai ce bari in je in raba kaina a ɗakin Allah in kusanci Allah da bauta, in ɗawafi, in yi sallah, in yi addu'a, ina neman tsarki ne a wurin Allah. To, amma akwai wanda aka haife shi a kusa da ɗakin Ka'aba, a garin Makka mafi darajan garuruwa ga baki ɗaya a duniya. Kai, ya ma haɗa jini da fiyayyen halitta annabi Muhammad bi abihi wa ummi salawatullahi wa salamu alaihi. Amma duka waɗannan darajojin ba su tsarkake shi ba. sai dai Allah ya gaya mana tabbace da abi lahabin wa tabci ne mai Allah yi a daidai lokacin da yake kuma ga annabi Musa a gidan Fir'auna ya taso alam nu rabbika fina walidan wala bistafina min umrika sinin a gidan Fir'auna aka rene shi amma bai gusar mishi da tsarkin da Allah ya bashi ba annabi Yusuf a fadan Azizu Misr ya taso fada na shirka da kafirci amma bai gusar masa da tsarkinsa ba. Don haka dangantaka da ƙasa ba ta tsarkake kowa, kowa zai fafataka ne ganin yadda zai tsarkake kanshi ya samu daraja a wurin Allah. Manzan Allah ci gaba da cewa an banu Adam, duk cikan kuɗin nan fa ‘ya'yan annabi Adam. Wa Adam min turab, ƙarshen tikewa dai annabi Adam dai daga turɓaya ne. Da wanda ake ganin su bayi ne, da wanda ake ganin su maɗaukaka ne, duk in an bi salsala za a tike zuwa ga annabi Adam. Annabi Adam kuma ƙarshensa turbaya ne. in akwai wanda ya fita daga cikin wannan tsatsan to don Allah ya fito ya cuti ya ce bandin ya ce ni jini na na mala'iku ne babu sai dai aljannu suna iya cewa mu jininmu na shaidan ne amma mu dai bayan Allah mutane to duk iya da ka kai gare na mutum in aka bi salisala salisala salisala salisala salisala za a tuke zuwa ga annabi Adam annabi Adam kuma daga turba ya yi ko da a yanzu wannan gidan kaskantacce ne kila familin nan shekara dubu suke mulki a ban ƙasa so don haka haka ka'idar take sai annabi ya ce to annabi Adam daga turba ya yi ya ce la yada'anna rijalun fakharahum bi aqwamin inna ma hum fahmun min fahmi jahannam yace kai jama'a mutane fa su daina alfahari da waɗansu iyayensu can can baya wanda yake iyayen nan fa abin nan menene wannan abin da ake girki da shi bakin nan menene sunan shi gawayi yace gawayi ne daga cikin gawayin wutan jahannama mutum ya ta alfahari da iyayen da yake ‘yan wuta ne ma, ƙonannu ne a cikin wutan jahannama, manzan Allah ce to mutum ya daina alfahari da su, aula ya kunun na ahwana alallahi minan ji'ilan, ko kuma mutum ya zama walaƙantacce a wurin Allah sama da gungura kashi. Allah ce ta dafa bi an fi hannatin, wanda yake ita tadanta shine ta riƙa tura kashi da hancinta, subhanallahi. hanci da ke fatan ya shaƙi ƙanshi da daɗi, to ita ta dangungura kashi, ita tana tura kashi ne da hancinta. To, ko dai mutum ya daina alfahari da iyaye da kakanni, ko kuma Allah ya mai da shi walaƙantacce, ƙasƙantacce sama da wannan, wannan ƙwaran da yake ba shi da tada, sai dai tura kashi da hancinsa. Abin ban al'ajabi har al'azim abadi a cikin sharhun sunan abi dawo da ya kawo wannan hadisin da yake sharhinsa sai ce shi wannan wannan ɗan ƙwaron shi in kana son ya mutu to shi ne ka sa tarari ko ka fesa tarari shi kenan sai numfashin shi ya tsaya sai ya mutu shi tarare ke kashe shi ya ce amma kuma idan da za a ɗauke shi kuma a kai shi cikin kashi to zai dawo in ko ba a kai shi cinkashi ba shikenan ya mutu ya mutu kenan daga nan har tashin alkiyama amma in ba a kai shi gurin in aka kai shi gurin kashi kuma zai dawo yace cikin abin ban mamakin tadan wannan kaskantaccen dabban har yakan zo kofar dakunan mutane al-azim abadi ya kawo a cikin sharhin sunan abi dawud yace yakan zo kofar dakin mutane suna bacci yana gadi yana dako ne a samu wani ya tashi yana son ya je ban daki da daddare sai ya bi shi mutum yana yin kashi ya je damalmal kashin ya sa hancin shi dama dama da shi shi da wannan ne yake rayuwa to akwai kasancin da ya kai wannan jama'a musulmi Allah subhanahu wata'ala ya shiryatar da mu saboda yanayi na lokaci za mu dakatar da khutban anan za mu dakatar da khutban anan amma cikin dalilai cikin dalilai da manufofin yin wannan khutbar a daidai wannan lokacin shine irin bala'i da tashin hankalin da sabo wanda yake neman kuma ya sake kunnowa a cikin al'ummanmu shine yadda yanzu ƙiriƙiri wai da hausawa da filani wai yanzu an shiga takon saƙa hatta kai gaban da wai yanzu ana tafiya a mota ana iya tsaye da ku in akwai wani bafin lace a cikinku a sakko da shi daga mota a kashe shi saboda me saboda wai filani suna ta'addanci filani suna ƙetare haddi la shakka ta'addanci babu kyau ta'addanci banna ne amma duk wanda ya laifi a shi kaɗai ɗinsa to wannan laifin shi kaɗai ta shafa bai yiwuwa mutum ya laifi sai a tattara jinsin mutane a ce to duk jininsu ya halarta ban taba ganin yadda aka yi wannan ba in ba a zamanin jahiliya ba ita ce ko muke neman mu dawo da ita mu haifar da yaƙi da babu dalili tsakankanin hausawa da filani wanda saboda irin cakuɗe ɗeniyan da hausawa da filani suka yi ta kai ga ana faɗin hausa filani tare ne ba a raba su wai yau ga jahiliya duk da kasancen shirya ta aka yi musamman kamar yadda muka sani cewa wannan harkan boko haram ɗin shirya shi aka yi kidnapping ɗin nan shirya shi aka yi ko daga ƙasan waje ne ko daga cikin gida ne shiryawa dai aka yi akwai iyayenta waɗanda suke ɗaukar nauyinta suke kuma bunƙasa ta dama dai manufan cikin manufofin ba duka ba cikin manufofin shine mu ɗin nan da muke da tarbiyya na addini muke tutiyen yawa to a rage yawan a gurɓata tarbiyyarmu na addini da muke da ilimi a gurɓata ilimin mu daina maganan alƙur'ani mu daina maganan sunna mu daina maganan zama a masallatai muna karantar da kawunanmu mu koma neman kare kanmu mi ta yaƙi ya mu ya mu gida ɗaya wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan don ku gaya min yadda za a yi bahaushe ya rayu ba tare da bafillaci ba ku gaya min yadda za a yi bafillaci ya rayu ba tare da bahaushe ba jininmu duk wanda ya taɓi jinin shi yanzu ya buɗe jinin shi wallahi zai ga fillanci a ciki duk ba fillacin da ya duba jinin shi sai ya ga hausanci a ciki to baya ga wancan bala'in da muke ciki kuma to wai yanzu abin ya fara kaiwa kuma wai yanzu su ma jinsin filani za a sa takon saƙa mai tsanani tsakankaninsu da bahaushe wannan sharri ne jama'a mi taka tsantsan mu bi abubuwan nan a hankali akwai waɗansu matsalolin ma wanda za mu yi magana a kansu daga baya, wanda su ma suna cikin sharroran da wato wannan tsarin ya zo da shi, wanda kuma babban manufan wanda suke son su ci riban wannan tsarin ne. Za mu zo da shi, insha Allah ta'ala za mu yi bayani a kan shi daga baya. Amma da yanzu ina son mu sa tsoron Allah, mu sani cewa ko bahaushe in ya ta'addanci sunan shi ɗan ta'adda, ko bafillaci, ko balarabe, ko bature, ko bahaushe ko ma wane ne in yi ta'addanci sunan shi dan ta'adda amma wannan ya hana jinin shi a'a bai hada jinin shi ba jinin shi za a samu na Allah bayin Allah mutanen kirki kamar yadda yake a cikin Hausawa su ma ba duk cikin su ne a mutanen kirki ba akwai kangararu batattu da yawa to da haka mu ba abin nan a hankali mu tasa Allah da roƙo mu tasa Allah da addu'a mu roƙi Allah ɗaukake mana wa'innan fitintunu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah duk wanda ke neman ya haɗa fata tsakankaninmu, ya raba kawunanmu, ya jefa mu cikin wahala da kunci da azaba, ya Allah ka jefa cikin azaba kafin ya jefa mu. Ya Allah ka tona mishi asiri mu gane shi kuma ya Allah ka yi mana maganinsa. Ya Allah duk masu shirya ma Najeriya musamman arewacin Najeriya makirci ko a cikin Najeriya suke ko a wajen Najeriya Allah ka ɗaiɗaita su. Allah ka haɗa su faɗa ya su ya su. Allah ka kwance musu zani a kasuwa. ya Allah duk makamin da suka yi tattali don mu 'yan Najeriya Allah ka sa makamin ya kashe su, ya Allah duk dukiyan da suka yi tattali don su haɗa mu faɗa da mu da masoyanmu, ya Allah ka ɗaiɗaita wannan dukiyan, ya Allah ka kuruntar da jinsu, Allah ka makantar da idanuwansu, Allah ka bebantar da harasansu, ya Allah ka shanye ƙafafunsu da hannayensu, ya Allah ka jarabce su da mutuwan walaƙanci da ƙasƙanci. Ya Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka yi mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira Allah ka shirya mana ƴan matanmu Allah ka kintsa mana samarinmu Allah ka tarbiyantar da ƙananan yaranmu dattawanmu Allah ka ƙara musu albarka shugabanninmu Allah ka kama hannayensu zuwa ga daidai Allah ka tsare su kuri Allah ka tsare su da babakere da zalunci Allah subhanahu wataala ka azurta mu da yin musu da'a ta farkin sunna اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا اللهم ارفع عنا البلاء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك